بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم الكلوا عليهم الباب قال رجلان الله مدوكاكين سرجي يجي قال لهم suka ce da su rajulani mazaje guda biyu min alladhina suna daga cikin wayanda ya kawo na suna jin tsoron mukalibatu amrun lahi su wayannan mazaje guda biyu suna jin tsoron saba umarnin ubangiji wa huma sune yushau dan nunu da kalibu Allahu akbar min nuqabai suna daga nuqbawu allazina ba'athahum Musa wanda anai Musa ya aike su fi kashafi awali jababira su je su yaye yaya labarin jababirawa suke an amallahu alaihi ma wanda Allah ya wasu bi ni'ima bil isma da kiyayewa fakata ma su bi sun boye ma da la alaina abinda suka yi sun kaye min halihim daga halin jababirawa illa ba su gaya kowa ba an Musa sai dai anai Musa suka gaya bi kilabi bakiyatu nukbawu sabaninsa da ragowar wannan nukbawu din fa shu su da suka zo ba su rike wannan sirrin ba suka tsere ta shi fa jabbanu shine kuma daga baya suka ji tsoro to su ne Allah madaukakin sarki ya ce da su udkulu alaihim albaba za ku yi ga kofar wannan birni albabul qaryatu wala ta kashin ku daina tsoron wayannan mutanen fa fa innahum ajzalun da kuke ganin sa haka jikunkuna ne bila qulubin ba zuciya fa idza dakartum kuma in Allah da kun shiga garin fa innakum galibuna ku ne da nasara qala zalika sun faɗi wannan ta kanan saboda sakangancewa bi nasarillahi da taimakon Allah wa in jazi wadihi da kuma zartar da alƙawarin Allah wa ala Allah wa ala Allah falyatawakkal wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah bisa ga sarki Allah fatawakkalu ku dogara da Allah in kuntu mumini in dai ku mumini ne duk wanda yake mumini ne ba da wani zai dogara ba ya dogara da Allah قالوا يا موسى إنا لن نلك لها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا qalu Musa suka ce qalu sai suka faɗa suka ce ya Musa ya anai Musa inna lan nadkhulaha abada mu ba za mu shiga wannan birni ba har abadan abada ma da mu biya muddin wayannan jababirawa suna cikin wannan gari fa zahab anta wa rabbika fa qatila suka ce yanzu sai dai gaje ubangiji ya taimaka ma kai yaki kun duna a yakin su inna hawana mu a wannan guri qa'iduna za mu zauna an kitali ba za mu je ba sai suka faɗi magana na rahin ladabi ga wannan annabi shine annabi Musa alaihi salatu wassalam قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم Kala الفاسقين Musa annabi Musa ya faɗa hina izin a wannan yayi ya jarabi ya mahalicin mu inna la amliku yace inni la amliku ni ban mallaki kowa mu je da hiyage ba illa nafsi sai dai kaina wa illa aki sai dai dan uwana Haruna wala amliku gairihima bayan ni da dan uwana ban mallaki kowa ba fa ajbarahum ala dadi katilan sa musu akan su yi ma da ya Allah fa barok Allah ka raba fa afsil ka raba bayna na tsakani na nun mu da muka yi imani wa bayna qaumin fasikin da wayannan mutane al karijuna ne dadi sune fasikai Mhm.
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهد في لرن Allah ta'ala lahu sai Allah ya ce fa inna cewa ita wannan ƙasa ai an muqaddasa da wannan lardi zarkakiya muharramatun alayhim an haramta a gare su an yi dukulu Allah ya ce ba da ma su ga wannan garin arba'ina sanatin sai sun yi shekara arba'in ya ci huna suna cikin ɗimuwa ya tahayyaruna suna cikin ɗimuwa fil ardi a bayan ƙasa wai ya ce tsada farasikin shi kuma dama tsawon farraki tara ne قال هو ابن عباس هكا عبد الله بن عباس يا فدا فلا تعز كدينا تبا فلا تسأل القوم كدينا الفاسقين تبا zuciya على القوم الفاسقين ga wayannan mutanen fasikai ruwaya an rawaito annahum kanu yasiruna laylan sai su dinga tafiya cikin dare jadina suna zuba kokarin su bai za albahu yayin da suka waye gari izahun fi mawuri allazi ibtada uminu sai su gansa inda jiya suka fara tafiya waye siruna naharan idan suka wuni suna tafiya kazalika haka nan hata in qararu kullihim gaba ɗaya wa'annan mutanen suka kare illa man lam yablugh al-aqi shirin sai dai wanda bai kai dan shekara ahirin ba ila wani kaulin wa kanu sittamiya da alwan su dubu ɗari shida ne wa ma da haruna annaba haruna Allah ya masa rasuwa wa musa yi ma annabi musa anan Allah ya masa ruwa fitiya wannan batan kan wa kana rahmatan lahu ma kuma yin hakan ya zama rahama gare su wa azaban ya zama azaba li ulaika ga wayancan wa sa'ala musa rabbahu alayhi musa ya roki ubangijinsa inda mauti yayin da zai koma ga Allah an yadinihi min al-ard al-muqaddas Allah ya kusantar da shi daga wannan lardi tsarkakeke ramye da bihajiran kaman jifan da za a iya yi da dole fa adnahu Allah ya kusantar da shi kama bil hadisi kamar yadda zuwa hadisi dan lokacin kamar yadda zuwa cikin hadisi wa nabi yushau ba da arba'ina bayan annabi musa ya koma ga allah da shekara arba'in aka ba annabi yushau dan nono annabta wa mara annabi aka umarce yi aka masa wahi likita da jababiri ne je yaƙi jababirawa fasara annabi yushau dan nono ya kama turba liman ba iya ma'ahu da wanda suka wanzu a cikin mutanen nan ba su rasu ba wa qatalahum suka je suka yaƙe su wa kana yawmal juma'a da ranar juma'a suka yaƙe su wa qabala hum shamsu sa'atan sai da Allah ya tsayarwa da annabi Yusuf rana awa daya ba ta gaba ba ta baya hata baraga min qitalin sai da ya gama yakan da mutanen jababirawa warwaya Ahmad Imam Ahmad bin Hanbali ya rawaito daga musnadin sa hadisin sa inna shamsu ita rana lam ta'ziz ala basharin ba ta tsayarwa da wani mutum ba illa Yusuf sai da annabi Yusuf layali a dararrakin da tsara ila baitul muqaddas to ka wannan magana yana da nauyi amma in ka faɗa ka zai ka ci banda annabin mu ko yawa amma ka ce ba tsero da wani rana ba sai annabi yusha wadannu kuma alhali ga ya zuwa hadisi ranan yakin gwalolo sai da annabi ya sa sai da na ali bai sallah ba annabi yana annabi ya yi sallah sai da na ali bai ba ranan ya je faduwa annabi ya ce maza a dawo da ita sai ali ya yi sallah sai da aka dawo da ita sai da na alin ya yi sallah sannan ranar ta koma abinda malamai suka faɗa kenan kuma annabi sulaimanu ba ana ga dabbobin aka dawo masa da hi ranar aka dawo da hi wannan ne yake magana mana annabin ai kaga ya tabbata kama imam ahmad aka yi faɗa hadisi to Allah ya gane da mu amma mu muna magana irin wannan din ana ana yi ne dole sai ka ware annabi in dai har za a tsaye da ita ɗan ga wani to in ba annabin ne baya so ba wanda ya cancanta a masa hakan dama sai annabi idan ba shi da bukatan a yi masa hakan kuma shi kenan wannan babu wani abu
watalu alaihim na ba abu na ya dama bil haƙi in karraba qurbanan fatukubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar wadulu zamu karanta mu karanta musu ya muhammadu alaihim ga mutanenka ala qaumi ga mutanenka naba'a kabaru ibnayya adam labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu habila da qabila kuma za a karanta muku labarin bilaki akan gaskiya mutallaqun ne bi itulu naka karanta idza qarraba qurbana yayin da zai kusantar da kayan ibada ila la zuwa ga Allah wawal kabashi shine rago li habila na habila wa zarhun kuma alkama na shukan alkama li qabila na qabila fatuqabbil min ahadima sai Allah ya karba na ɗayan wa habila shine ya karba na ɗayan shine habila da an galan naran wuta ta sauko min samai daga sama ba akalat qurbanahu ta cinye abin ibadan sai ne amfanin gona kenan inda na habila ne walam ya taqabbal amma ba karba ba min al-akhar na ɗayan wato ragon aka dauka kenan ba dauki wato shukan ba wa huwa alqabil fa gariban shine qabilin yayi fushi wa almar lahasada ya kuduri ya hasada fi nafsiya zuciyarsa yana nan yana nan ila ana hajji adam har zuwa ga annabi adam ya je ziyara dakin haji kafin ya zo kuma ga irin abin da yana zai aikata qala qala la aqtulannaka qala lahu sai ga dan uwan sahabila qabila ya ga habila ya ce la aqtulannaka wallahi zan kashe ka Allah Allah qala ya ce lima qala dan me yasa zaka faɗa ka ce lita kabila qurbanu ka duniya ya aka aka karba abin ibadan ka koma baya na tunda Allah ya karba naka bai karba na ba to zan kashe ka qala sai yi kuma habila ya ga qabila yace da yi قال إنما يتقبل الله من المتقين Allah yace inna ma yataqabbalu Allah to yi Allah yana karban kaya ne ai min almutaqin na mai tsoron Allah yake karba duk wanda ya zo da ce Allah zai karba nasa amma wanda bai zo da Allah ba ba zai karba kayansa ba kamar a matsayin wa'azi ya gaya masa Mhm.
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك da izin lamul kasam ne ba da ai madad da ilayya duka wallahi idan ba da ka shimfida ilayya zuwa gare ni ya daga hannayenka hannunka da tabtula ni dan ka kashe ni in dai ka daga hannunka zaka buge ni dan ka kashe ni amma ana bi ba su din yadda ni bai zan zama zan shimfida hannuna ilayka zuwa gare ka ba la abtula naka dan na kashe ka ni ba zan iya yin haka ba in kai zaka iya ni ba zan iya ba kuma su biyun nan uwa ɗaya uba ɗaya ka haife su Mhm.
إني أخاف الله رب ina العالمين kawo Allah ni na jin tsoron azabar Allah rabbul alamin ubangijin talakai fi kace da karna kai ka ranan gobe kiyama Allah ya nemi jininka a hannuna Mhm.
إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار in ya uridu yace ni ina nufi yanzu an tabuwa na juyo bi ismi da zunubi na a bi ismi kadali wa ismi ka da zanuka allazi ita kafa hu wanda na shirya min kaula tun gabani fata kuna min ashaban niyar kana so kenan yanzu inni uridu an tabuwa ni yanzu na da zunubi na da zunubin ka kuma kai su zance min ashaban niyar ma abuta gidan wuta wala uridu ni bana nufin an abuwa bi ismi ka in juyo da zunubin ka idza qatalaka yayin da na kai ka fata kuna minhu na kasance daga cikin su kala ta'ala وذلك جزاء Allah ya ce الظالمين wannan dama shine sakamakon azzalimi duk wanda ya kai wani da zunubin kuma da zunubin wancan mutumin zai dauka gaba daya فلو أنه نفسه قتل أخيه فقتله فأرضى من الكافرين fadawa sai ya kawata yi ne zayyana lahu nafsahu ya kawata a ransa kadala aki yake kudirin zai kai dan uwansa to kuma kaddara ta zo fa kadala hu sai kai dan uwan nasa fa azba ya waye gari min al kafirin daga cikin tababbun bayi bi kadale da ki kashe hin da ya walam ya dare ma ya tano bi da ya kai bai san yadda zai ba لأنه أول ما يجد domin shi wannan habila yi ne farkon mace ce ala wajen arzi a fuskan ƙasa min bani adam daga yan annabi adam fa amala huwa ala zari ya dauke ya bayansa dan da ne adam ya zai ce wani bana ne yanzu ka kai dan uwanka ya ce ba abu ban kai ba da aka je gurin ƙasa kuma daga nan annabi adam ya tambaye ta ya ce ya kai daga nan sai ta nuna jinin tun daga ran nan ƙasa baya shan jinin wanda aka shi in da an zuba da jinin mutum ƙasa daga nan ba ta sha tun daga ran da ruwa ya ambalo da fir'auna daga na ruwa ya daina cin mutum ko ya ce sai ya fito da hiwaji to ya sa duk wanda ya yi yi kisan kai ko kuma wani abu to jini ƙasa ba ta shan jini to shi ne da ya zo ya gani ya ce to ai ga nan ka kai dan uwanka fada wa Allah wani sauƙata da ake fa zuwa yawa ya gari daga cikin nadama ya dauki dan uwan nasa a bayansa Mm.
فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ba za Allah guraban Allah ya kuma sa haka ya bazu bil arabi ya dinga yin tona a ƙasa yambashi turaba yana tonan ƙasa bi mai kiri da buga buginsa wa bi rijiri da kafafunsa wa yasiru ala garabin mai tun dama shi hankakan ya zo da hankaka mace ce ya tona rami ya ja ya sa dan wansa ya binne ma a huta da ya hata waru har ya binne dan wan nasa liyuriya huwa amma ba da banza ba dan ya nuna wa wannan wanda ya gaya dan wanda kai bai wari yaya zai zidarce sau'ata a cikin mushin dan uwansa qala mhm.
قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه qala yace ya laita ne kai tona saboda ya dade yana dauke da dan uwan malamai sun ce shekara guda ma yana dauke da shi yace a ajin sa na gajiya an akuna misla dama na zama misalin wannan hanka fa uwariya na samu na binne sawata aki ga wannan uwana fa azba ya waye gari ne فألبى من waye النادمين gari ne akan nadama ala hamli da daukan da yi wa bar lahu ya tona masa rami wa warahu ya binne da duk itacen duniya ba kaya lokacin da habila ya ga ya kabila itace suka daukaya daga nan wasu suka zama masu dace da duk masu zaki ne amma da habila ga kabila itace suka zama masu dace suka zama masu kaya kuma duk inda ya je gori ake masa itatuwa ma gori suke masa da duwar wasu yana kai da suka yi dan uwanka tun daga nan ya zo ba shi da daraja har zuwa ga lokacin da shi ma kwanan ya kaji to kaji wannan shine farkon wanda ya fara kai mutum a duniya duk wanda ya kisan kai a duniya sai an ɗaukar lamiyan kaiwa ne in dai yau aka yi kisan kai to kabila yana da rabon zunubi domin shi ya sunnanta kisan kai to haka aikin alkhairi ma kan sunan da in an yi alkhairi to kana da kamashin yadda ya yi da sharri yake da kamashin alhaki to da alkhairi ya yi ma da haka yake da kamashin da ina fata kun fahimta to ka ji abin da haka yake nan Allah ya gane da mu من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس لو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا min ajli zalik daga dalilin wannan ne allazi fa'alahu qabila wanda qabila ya aikata katabna Allah ya ce muka wajabta ga ala bani isra'ila ga kabilan bani isra'ila wa annahu yanda sha'anin yake man qatala nafsan bi ghairi nafsin kaga duk wanda ya kai wani mutum ba tare da wannan mutum ya yi kisan kai ba qatala ya kai au bi ghairi fasadin ko ba tare da wani barna ba fil ardi a ban kasa man kabar na wanda ya kafirce au zinan ko ya zina au kadai dariƙi ko wanda ya yanke hanya au na hauyi fa ka annama qatala nasu wallahi daidai yake da duk ya kai mutanen duniya idan ka kai mutum daya daidai yake da duk mutanen duniya ka kai su haka su daban yake saboda Allah ya halarci mumini da tsada ke ga duk wanda yake mummunan hanya ya bari ba kuma akwai abin da ma kuma daga a ma'ana ma ka san hakan haka ne yanzu mutum yana gidansa da dare malam a farma a gidanka a buga ma kofa ka bude ka ga mutane da makami ka ce mun zo za mu ɗauke ka cikin iyalanka za a tafi da kai ba gwara mutuwa ba ta baka sai inda za a kai ka ba ko to yanzu wannan an ɗauke kar a masa komai ba a je da hijeji a ce zo na kwana biyu ko hudu in ya dawo kana ga zai rayu sannan ba shi ran ai daga an ma haka yi jininka ya waye hankalinka ya tashi wallahi ko ba ma komai ba in dai an ɗauke ka an je an dawo da kai gidanka to daidai yake da an kai duk mutanen duniya saboda a ma'ana ne a zahiri ne ba kai ka ba amma ma'ana an kashe ka ne. tun daga lokacin da aka yi masallama ka ce ta yi ka fita kana ganin anya in ka tsaga jikinka ka ga jini a lokacin ma kuma bayan an tafi da shi yanzu iyalansa da aka bar su kana ga ko an dawo da shi iyalansa dawo yadda suke nan gaba iyalansa za ta samu nutsuwan kirki a ce an tafi da mijinki ya bar 'ya'ya bakwai ko takwas wasu mutane sun tafi da shi ma an dawo da shi kar ma a bada kuɗi a yi komai ma dai a bari a ce an dawo da shi nan gaba matar za ta ji daɗin rayuwa an kai da matar ai shi ma mijin an kai yaran ma haka abun Allah mazin an kai su haki ko an bar su dare na biyu yanzu kuna zaune a gidanku mutane suka zo aka ce to an zo za a ɗauki matar ka tafi da ita mazaje a ɗauka baka san inda aka je da iyalinka ba yanzu a kwana uku ko hudu zillimin da za ka yi anya duk tunanin mutanen duniya nan an ɗora ya kai tunaninka dole ka yi ga zurfin tunani a kwanciya za a yi da iyalinka wahala za a bata walakanci za a mata duka za a yi maka kana wannan zillimin wai ko baka ka bada komai ba idan an dawo anya mijin nan ya samu nutsuwa da farko ma baka miji zaka zo ka fita da ita a ji a caje ta a gani ko an je ba ma jinyar zamani to baka san kansa ba in kun je asibitin ma ba ba zai yi ba a to an je asibitin ma me za a ce idan wani mai jinyan zamani ya kwanta da su asibitin suna maganin jinyan zamanin ne asibitin ma don samun nutsuwa ne kullum kuma kun zo kai da matar ka kun zauna inda ya za ka ce mata ka ce an kwanta da ke ko ba kwanta da za ka mata wannan tambaya ne tambaya da za ka mata kurin ta dawo lafiya kuma sannan ma in ta ce ba kwanta da ita za ka yadda kuma idan ta ce an kwanta da ita za ka yadda da ita nan gaba wace irin rayuwa za ka yi to kusa an kai ka ba an kashe ka wai ba ma sai wannan din ba duk irin wani abubuwan da ake a matsayin kisa yake nan gaba fa kai da rayuwa mai daɗi ya ƙare in ka ce za ka saki wannan matar ma kaman fushi ne da ƙaddaren Allah I, in ka ce za ka zauna da ita baka sani ba ko ta kwaso wani jinya in ka ce an ji asibitin an auna masu dama ya asibiti fitina suke su inda jinyar ya za su ce ma sai dai su ce ba an sa mata jinya ku zo ku karɓi magani to wannan bala'i ba ƙarami ba ne duk mutumin da ya san zai game da Allah ya yi irin wannan halin na bashi da makami ko ya je ya sace wani to ya gane ban ya ji lahira ba zunuban da za a yi masa ba ya kai zunuban da za a daura duk mutanen duniya shi kadai muddin mutum ya san zai mutu wannan ba sana'a ba ne ko sau ɗaya kai ga munka da Allah ya zama bala'i bari a ce shi ka rike sana'a da shi za ka ci ka sha to za a gamu da Allah wanda Allah ya sauya da rahama in ya ji a daina wanda Allah bai sauya da rahama ba ya ci gaba da yi Allah shi ne maganin kowa ba wanda ya fi ƙarfin Allah duk irin abin da ka ɗauka Allah yana daidai da bawa zai saka bawa yadda ka shuka yadda ka auna haka za a auna ma ya ta naka na nan duniya ne ba a duniya kake abin da ka ga dama ba to za a je lahira za a game da azaban da ba adadi yayi ko kuma dole za a mutu ai to tunda za a mutu alhamdulillah mutuwar ma wallahi abin nema ce in ka ga yadda wani ya cuci wani da ba mutuwa Allah ya isa zaka ci amma ka tuna yadda haka ma ka ce ba komai can da dai da lahira alhamdulillah in wani rigiman a nan duniya za a yi ba za a je lahira ba a yan cuce wani cuce wani amma kai tsam da ranka ka tuna dai ba dai za a je lahiran nan ba ana kan hanya to aje in ka tuna kuma sai ka ga ranka yayi daɗi tunda akwai alƙalin alƙalai yana jira mu je
لو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا lau fasadin fil ardi ko wanda ya barna a bayan ƙasa Allah madaukakin sarki ce wanda ya barna a bayan ƙasa ka annama qatalan nas jami'a wa man ahya fa ka annama ai mun zo nan ba ko lau fasadin fil ardi man qatala nafsan bi ghairi nafs lau fasadin fil ardi ko wanda ya barna a bayan ƙasa fa ka annama qatalan Allah ya ce wallahi kamar ya kai mutanen duniya ne gaba daya wa man ahyaha wanda ya raya mai rai kuma bayan imtana min qatala ya hana kada a kashe faka an nama a hayan nasa jami'a wannan kuma kamar ya raya mutanen duniya gaba ɗaya malam ana cikin haka baka kula ba sai ga wani makaho a irin zamanin da na rijiya ya ɗauka rijiyan yana nesa kafin ka farga malam ya zo bakin rijiya maza sai ka jefa makahon wani dubi fak ya dake wane ne wani ya ce ɗaya ka ji aya bakin rijiya kake ka kwato to kamar duk mutanen duniya kai ware duk mutanen duniya na biyu ko wani mutum an kama za a kashe shi ka ce a wannan ba mai laifi bane a kyale shi kai aka shi kuma kamar duk mutanen duniya kai warai shi yasa duk wanda gani kai cece ran san Allah yadda Allah ba zai barka ba in dai kai ceto za a cece ka za a cece ka duk wanda gani wani ya faɗa wani hali ko kuma kana zaune kai kai bakware ne an zo ga jirgin ruwa na tsallakawa wani garamo ko wani kogi wani bako ya zo shi bai san kan kogin ba yana ga kogin karami a zai fice shigan nan da zai malam sai ruwa ya dauke sai ga kayan sai yana tafiya saman ruwa maza ka fita da gudu malam ka dau gora ka fara lankaya kana lankaya ka kama hannunsa ka ce kamar duk mutanen duniya kai bare nawa kuma an yi hadari na mota malam an zube malam wani mutum yana cikin mota zai fita ya gagara yana abin ruwa zai sha abin ruwa ka balle motar nan da ƙarfi ka buga ka buga ka bude malam ka zaro ya ka fito da shi ka sa inuwa ka dan yayyafa masa ruwa ya dawo hayyacin sa kan mutanen duniya kai bare wani kuma malam mota ta danne shi ana kokari a yana karkashin motar ya danne shi wayyo wayyo ya danne ni ba zan mutu wani ku zo mana ko ka kama bangare taya ɗayan ku ga yunkura kuka daga wani ya ɗauke ya fito da shi sai fara dogon numfashi sai gumi to nan kamar duk mutanen duniya ku kai ware kamar duk na duniya ku kai ware haka Allah zai ba ku lada shi yasa duk lokacin da kaga mutum yana wani hali maza ka masa dauki ko kuma wani ne ya fita malam zai tafi wani gari a yadda an karaba jejin da koraye ai bai farga ba ga la'azar magarba ya kusa malam wu wu wu wu wu suka fara kura kamar hida guda bakwai ya rasa yadda zai ya je gindin wani bishiya an kewaye bishiyar malam ka kuma ga ka kan dokinka kai ma hanyar ka biyo ka ce wannan kurayen anya ba wani suka tare ba rab rab rab rab malam da dokinka kana ba kai malam sai ka bi kuran da doki malam sai kai zamiya malam ka zare takobi ka sari guda ɗaya sai sauran ka gudu ka ce bawan Allah ya haka ce wallahi ni ban san hanyar da ba to zo kawo gaban dokin nan hau sai nan ba a zuwa magarwa yayi ka sauka ka ɗaga shi ka ɗora shi aka maka kawo bayan ka zare takobi ka dawo da shi gari to ka fa annama ayan nasa da ne kamar duk mutanen duniya kai ware dan a warware muku yadda aka yi wa kowa rai da to ka ji yadda lamarin yake wala kana jarum rusuluna bil bayyinati thumma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la wala musrifun kada jarum hakika Allah yake mun zuwa da kabilan bani Isra'ila rusuluna manzannu bil bayyinati da hujjoji mabayani sun zo manzannu mu sun zo bani Isra'ila al mu'jizati da mu'jizoji Allah ya ce amma summa inna kaseeran min amma kaga yawa yawa daga kabilan bani Isra'ilawa ba da zalika bayan manzannin sun zo da hujjoji fil arabi a bayan ƙasa la musrifuna barna suke yi mujawazun al hadda hakika sun ketare iyaka fil kubri a kafirci wal qatala da kisa wa gaira zalika da wannan wannan wannan zana wannan aya ta gaba ta gaba fil irnini na ga wasu fatake lamma qadamu madinati yayin da suka zo madina wasu mutane ne shine irnina amma asalin sa fatake ne wanda suka zo gurin annabi kenan wanda za a ba ku labari wahum wayannan mutane da muke magana amma da ba su da lafiya ne fa adana lahum annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo madina sai dukkanin su ba sa jin daɗi to yi ne sai aka nemi izini aka kawo su gurin annabi aka ce rasulullahi ga wasu baƙi nan fatake ne sun zo yi ne irni na jam'i ne na irni na zubatin ila urainata mutanen urainata ne eh kabila ce ta uraina kabilatu min al-arab wata kabila ce daga larabawa sunanta urainata to yine irni na mutanen birnin urainata suka zo ba sa jin daɗi a kansu gurin annabi sai aka ce rasulullah wayannan mutanen ba su da lafiya sai annabi ya ce to tunda ba su da lafiya an yi garjo ila ibli annabi yana da raƙuman sa bayan garin madina annabi ya ce a kai su gun garken na na raƙuma wa yashrabu min abwaliha su dinga shin fitsarin raƙuma walbani akwai makiyayin su dinga tatsan musu da nono tunda ba su da lafiya shi kenan aka kawo su bayan garin madina ake tatsan raƙuman nonon yawa nonon raƙuman annabi ake ba su idan sun yi fitsari raƙuman a tara ba su suna sha Allah cikin ikon sa fala ma sahu daga nan kuma suna sha sai suka warke garau wa qatalu ra'ayin nabi suna warke suka kai makiyayin annabi suka kai wanda yake wa annabi kiwo wasaqul ibla kuma suka kore raƙuma bayan sun kore raƙuma ma ba su gyare ba sai da suka masa musulai so kwakule idanun makiyayin suka yanke al'auran makiyayin da kunnen da hanci kuma suka kore raƙuman annabin suka tafi ga nan kun duba shirye za ku gani nazara ta sauka wajen da munazimatu bayna hawa bayna isati ibn adam aka kawo munasaba tsakanin wancan da wannan na yayan annabi adam din nan da annal qabila qatala wa afsada fil ardi ko wa zuriyatu qawlu wadansa da yace fil irni na jam'i ne na irni nisbatin ila qurainat qabilatu min al arabi kaman ka juhayniya ne nisbatun kama ce juhayniyatu wa kanu samaniyata rijalan wannan mutanen da suka zo daga qurainat din su takwas ne ma faƙaddi mana madina suka zo madina wa aka haru islam suka bayyana musulunci wa kanu marza ba sa jin daɗi fai ta kula wasu sallallahu alaihi wa sallam suka kawo kuka ga jinyan su wajen annabi fa amara huma annabi umar ji an ya karjo ila iblis sadaka ji akai su gora kuma sadakan nan wa kana kamsa da wa'irina raƙuman sha biyar ne tura ana wa annabi kiwo fil jabali akan duri ma a tikil mutsali mutsafa yuqalu ana kiransa da yusara annabi falama sahu yayin da suka wurke katalun rayu suka kai wani makiyayin wasaqul ibla suka kore ragunan annabi wartaddo suka yi rida ma ana islam suka bar musulunci fagar waqa min wal muharibatu abin da ya kuna yaki wal qatal wa sarqatu da sata wal irtidad da rida fa balaga rasulullahi kabaru sai labarin sai kai wa annabi aka ce nan wayannan mutanen marasa lafiya wanda ka tura su je garken raƙuma nan na sadaka ai sun warke kuma sun kai makiyayin naka farisa na kalma wani nawo iri na farisan annabi ya duba mayaka mutum mahaya mutum ahirin ya ce ku bi bayan su fato bihin maza nan da nan da aka je sabon annabi suka bi su suka tadda su fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarni bi kada ya aidi a yanke hannayensu na dama wa arjulum da kafafunsu min kilafin daga sabani an yanke hannun dama sai a yanke kafan hagu wa sammaru ayunum annabi ya jaba gule idanun nasu ai dan ne ko ka alihim billah ka hul menene ne ko walihim ne ko ko me na ko yasa eh ka halahum billah wa tarakahum bil ardi kuma abansu a rana a rana ya aruna hijarata su dinga jin zafin marmara yana cizon su wa ya sassauna falam ya sagu a hadin sun nema ba su ruwa ka ce karku ba su ruwa in kunta idan ka ce inna tasmir al'ayun me yasa a gwagware idanun su wa mutum da mutuwan su bilta zai wala da yi ruwa mazalatu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ya hana anha fa ujiba ka ba da amsa annahum ba alubin rayi kazalika ai wannan abin da kaga annabi ya musu haka suka yi wa makiyayin ai kazalika haka nan ko min anna zalika khususiyatu sallallahu alaihi wasallam bi wannan khususiya ne na annabi a cikin su wa min anna zalika kana jahil ya halitta yin hakan ya halitta sun man suka amma daga baya an nasance haka to ja mana ayan maji إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاف أو ينفعوا من درر ذلك لهم كذي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ce inna ma jaza'u kaga sakamako alladhina yuharibuna Allah wanda suke yakantan Allah wa rasuluhu da manzansa bi muharibatil muslimina da suke yakantan musulmai wa yas'auna suke kai kawo fil ardi a bayan kasa fasadar suna barna bai kadai ɗariƙi suna yanke hanya su zama yan fashi da makamu to duk wanda ya zama ɗan fashi da makamu in dai an kama shi an yanga tulu a kashe shi aw ya sulubu ko a masa salabu aw ta kada aidin ko a yanke hannunsa na dama wa arjuluhum da kafafunsa na hagu min kilafin da sabani aidihim al-yumna hannunsa na dama wa arjuluhum al-yusra da kafansa na hagu aw yanfahu min al-ardi ko kuma a sa a kai su bursuna wani gari shine yanfahu min al-ardi ba wai a kore su a kai su bursuna aw din nan litar jibil ahwali saboda shiriya ne na halaye fal qatalu liman qatala faqat shi wanda aka ce a kai din in da ma dan bai da makamin ya kai mutum to a kai shi wa salabu salabu kuma liman qatala ba kaza mali wanda ya kai mutum ya kwace dukiyarsa to yi za a yi wa salabu daga baya kuma sai a kashe shi wala kadau liman a kazar malu amma yanke hannu ga wanda ya dauki dukiya bai kai mutum ban dukiyan kadai ya karba mana ya barawa yake walam ya kwatul bai kai mutum wannan kurin yanke masa hannu za yi wannan bau sa mutum a bar na kuma liman a kahu wanda yana razanar da mutane bai kai mutum ba bai karbi kudin su ba ta wannan bursuna za a sa shi fakat qala hu ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa haka wa alaihi shafi'u imamu shafi ya tafi akan haka wasan kaune mafi ingancin zancensa ba annan sulhu shi salabin nan salat ba da alƙatali bayan an riga wanda bayan ya riga ya yi kisa wakila wani ƙaunin abin da ku gabanin sa ne kalilin ɗan kaɗan wani haƙo bin na fa'i ana riska da kore wannan ma shi ba da abin da ya kaba da fitan gini na hukuma min alhabar na tsare mutum a barsana wa gairihi da wannan zalika aljaza'ul madhkur kaga wancanan bayanin da muke ambata muku sakamakon abin da muke ambata muku lahum kizyin na cewa wannan tabewa ne a nan gare su zillan kaskanci ne fi duniya a nan duniya walahum cewa su bil akhirati da lahira azabun azim Allah ya ce musu azaba mai girma min azabin nari da ga azabar wuta إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور innal رحيم ladina tabu kago inda suka tuba min al muharibina daga mayaka wala kadau da masu yanke hanya min qabla tun gabanin an taqdiru alayhim ba ku da iko akan su sun tuba to ba da muku ana sani anna la ubangiji gawuran lahum mai yawan gafara ne ma to wani abin da suka aikata rahiman bihim Allah mai jin kansu a bara bi zalika an fassara da wannan duna kuma bayan sa falata du kada ku iyakance musu laifi da dan ya bada fa'ida annahu la yafkadu anhu bi tawbati babu abin da zai sare da tubansa illa hududullahi sai dai haddodin Allah duna hududul alamin ko ma haddodin bani adam kaza zahara ya kai bayyana a gare mu walam aramin ta'riri lahu ba ma ganin za a bujuro musu wallahu alam Allah yake masa fa idza qatala yayin da ya kai wa kaza mali ya kwace dukiya ya butulu to akai shi wai dau a yanke masa hannu wala ya salau ba yan salau wa huwa al-asawu shine zancen da yafi inganci kaulai shafi a zancen imamu shafi wala tafi da tawbatu tubansa baya fa'idantarwa ba da kudrati alaihi shay'un bayan an samu iko a gare shi وهو الأصوب شيء ما في إنجاز قولي نفدا سعيرا كما وذن
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا يا كوباي da kuka bada gaskiya da Allah ita kulla jama'a ku ji tsoron Allah kahu iqabahu ku ji tsoron ukubar ubangiji bi an tudihu ku yi wa Allah biyayya wa butagu idrabu ku nemi ilaihi zuwa gare Allah alwasila abin da zai tsanantar da ku zuwa ga Allah amma ma yuqarribukum ilaihi min da'atihi ku yi abin da zai kusantar da ku na yi wa Allah da wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah malamai sun faɗa sawawan kana tilkal da'atu wannan da'an farilla ne auna bana lamma bil hadisi ya zo hadisi wala ya zala abdu bawa ba zai gushe bai tagarrabu ila yadin nawafili yana kusantar zuwa gare ni da nabulbuli ta uhibbu har na soyayya fai za a bauta hu yayin da nazai kunta sama'u na zama jinsa allazi yasma'u bihi al hadith fataqwa huna tarkul mukalifati huna ana tsoron Allah nan barin saba wa Allah wabdi galu wasilat lin filil mamurati mutum ya aikata ayyuka wanda aka umarce wai fi ya inganta anal muradi bi taqwa imtisalul mamurati mutum ya muzarta abin umarni al wajibatu wa tarkul munhiyati da barin ababen da Allah ya hana al'amuri ma da wanda aka haramta wabje galil wasila ko ne matsanantuwa amma da qarrabu bihi ilay mudalakan saki ba qaidi wa min zalika wa min jumlatin za yana daga jumlan wannan mahabbatul anbiya illahi mutun ya so annabawan Allah wa awliyahi da waliyan Allah wa sadaqatu da yawan sadaka wa ziyaratu ahbabullahi da ziyaran masu kaunan Allah wa kasaratu du'a'i da yawan addu'a wa sallatu rahimi da sadar da zamanci wa kasaratu zikiri da yawan zikiri da zai kusantar da bawa ga Allah wa gaira zalika da wani haka fal ma'ana kullu ma yuqarribukum ila Allah da abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah falzumu kullum ce shi wadda ku ku rabu da ma yab'adu kuma wanda zai nisantar da ku ga ubangiji idan alimtu zalika yayin da kuka san wannan fa mina dalalin yana daga bata mabayyani wal kusranu da asara na zahiri ta kabirul musulmina ko kuma mutum ya kafirta musulmi bi ziyarati awliya illahi musulmi zai je ziyarci waliyin Allah ka kafirta shi za'imina suna riyawa anna ziyaratan wai ziyaran su min ibadati kamar ibada ne da gairi lahi na wani Allah kalla bal bari magananka hiya cewa ita min jumlatul mahabbatu yana daga jumla abin da ake so billahi a cikin san Allah allati qala biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yana cewa ala la imana liman la mahabbata lahu ba imani ga wanda baya nuna su wal wasilata lahu da tsanantuwa zuwa gare allati qala lahu fiha wanda Allah ya faɗa yace wa batagu ilayhi wasila mu nemi tsanantuwa zuwa ga Allah to kaga babban tsani shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wajahidu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun wajahidu jama'a ku to ku yaki fi sabili cikin taimakon addinin Allah adabi ne na kas alal am ishara ne ila anal jihad domin cewa ya ta yaki ai zuwa ga yaki cewa yaki anal jihad min azama da yana daga mafi girman yi wa Allah da wa huwa qismani ya kasu kaso biyu asgarin akwai yaki karami wa huwa qitalul mushrikin yine yakanta mushrikai wa akbaru akwai yaki babba wa huwa wa huwa kuruzu shine fita alal hawa ga biya wa san zuciya wannan su dare wai shedana da shedan wa kana qitalul mushrikin kaga yakanta mushrikai jihadar asgar karamin yaki li'annahu yahruru taratan wani yayin za ka halace wai gibu ukura wani yayin zai ɓoya wai za ka talta kafirin kunta shahidan idan kafire ka talta in kafire kai ka zama shahidi wayin kasar da sarta sa'ida in ka kai ka zama mai arziki da kilafin nafsi sabanin yaƙi da zuciya fala da jiba ka yi yaƙi da zuciya baya ɓuya gare ka wai za ka tartaka yayin da zuciyanka ya kai ya garsirtu min al-ashqa ka zama shaqi mana rabo to na tsara Allah salamata muna roƙon Allah Allah ya kubutar da mu ya ba mu iko mu yaƙi zuciyar mu innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma hu liyamtadu bihi min azab yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru kaga wanda suka kafirce ma Allah lau tabbata da dai zai tabbata anna lahum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan ƙasa ya zama nasu wa mislu kuma a sake dinka musu wani abu ma wanda ya kai yawansa na duniyar nan ma tare da shi liyabta da bihi ranar gobe kiyama su fanshi kansu min azabi yawmal qiyamati daga azabar wannan rana ta gobe kiyama ma to bila min Allah ya ce wallahi ko sun bayar ba za mu karba ba barantana ma an je gaban Allah ba ma abin bayarwa da an bari a duniya ولهم عذاب أليم الله جزاك كما دا عذاب من رددي يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها يريدون سنة نفهم an ya karje min ne duk lokacin da dan wuta yake nufin zai fita a wuta in ya zo kofar wutan zai fita malam sai a sake mai da shi eh akwai wata farfaje wuta an sun zo kuma sai a sake mai da su gurin shine yuridu na yata mannauna za su yi buri an ya karje min ne da ma abin da su a wutan wa ma hum bikariji Allah ya ce wallahi ba zama za a fitar su ba su zama ababun fitarwa daga wutan ba ko da sun na ba sai a zabaniyawa sai su mai da su walahum azabun muqim ولهم عذاب tare مقيم da su akwai azaba madawwamiya ila rabbika muntaha وسارق وسارقة فاقنعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wasariku kun ga barawo namiji wasarika da barauniya ta mace allafi imam mausula mai saduwa ne mubtada ne wani shimshi ga abin da ya kamata bi sharri da sharadi daga lidil fawo an sa fadin fi kabari a labari da aka ce a wasariku sai aka ce wasarika da to labarin sai aka ce faka dawo ba ce wa aka dawo ba faka dawo aidehuma wa huwa faka dawo aidehuma a yanke hannunsu ayyamini kullum minhuma hannun kowanne min alkuyi daga ku bayyana ta sunnat hadisi ya bayyana mana ba daga nan za a yanke ba an barawa ya sata daga nan nan za a yanke barawa kuma kafin a yanke maza sai a nemi man zaitun a toya a dora mai a wuta cucu yana yi to irin in zamanin da ne wanda babu gwadawa shi kenan sai a nemi kaman takobi to kasan kuma sai a nemi wani abu mai dan lauyi a sa kaman ƙwarya ko wani kabewa dai wanda in an yanke wannan abin zai nabi kurin an dora yi get malam sai a dauke shi sai ga hannun ya koma can gefe shi kadai za ga yana karkarwa kaman jelan tsaka dai in haka zai dawo to daga get an yanke din nan malam maza sai ku dauki hannun nan su sai ku sa mai da wuta sai ku dauke shi kenan ba wani allura ba kuma an gama nan gaba kuma yake nan zai tattara ya zauna a hankali a hankali to wanda suka yi yankan sai an yi da dabara ba haka wai a ɗan jawo fatar ina fata kun bai wannan fatar na nan ɗan na nan hannun a ɗan jahi ya haka eh ku ɗan jawo ya kaɗan haka to in aka yanke daga an saki fatar zai zama kamar loba zai koma ya yi ya rufe ya ba ga ƙwararren wadan ƙahi haka sai sai ku ɗan jawo fatar an jawo kuma masana abin daga sun rike sun yi haka sun san kan gaban sai a haka an markaɗa ya haka in dai an yi nan wannan ƙahin za a markaɗa ya haka daga an yi haka in ya tankwasa za a ga ya ba da ƙofa kurin ƙit sai a yanke shi kuma duk mutumin da ya duba hannunsa ma zai ga kamar an yi layi duba hannunsa za a ga kamar ga gurin yanka in ka gani za a gani ga wannan alama ne za a gani to yi kenan sai a masa haka shi kenan sai a gyale ba za ka ce wani sannu ko sannu ba babu sai dai ku kula da aikin ya an yanke an yanke ya yanku daidai shi ke a ya yanke wannan ya yanku daidai ya yanku daidai loban zai iya dawo shi ke magana da wai karku ce wani sannu ko kaji ce a wannan loban na hannun zai dawo zai rufe ko zai rufe shi ke- shi ke. kuma sai alƙali ya fara wani magana an ga to ya zan baka iya kama barawo ba barawo zai kama ka ba kowane barawo za a yanke hannu ba sai an kai mutum kotu don mutum ya ma sa kurin barawo zan yanke masa hannu ba haka ake ba sai an je gaba alƙali idan ka je da barawa gaban alkali kuma har ila yau da sharadi idan mutum ya sace ma abin da ya fice rubin dinar kana zuwa gaban alkali ka ce ranka dai na yafe abin da ya sata min din na yafe to Allah bai yafe ba ko ka yanke in dai ka kai gaban alkali ko ya ka yafe sai an yanke hannu wannan haƙƙin ka ka yafe wannan yankewan ba haƙƙin ka bane haƙƙin Allah ne shi yankewa zamansa daban yafewanka kuma daban amma da kai da yi ba kawai gaban alkali ba a can ka ce ka yafe to ba yanke hannu amma idan ka kawai gaban alkali wai bayan ya zo gaban alkali ka ce ka yafe ba zai yi ba wallahi sai an yanke sai an yanke kuma alkalin ma sai ya tantance ba kowane alkali ne zai yanke barawo hannu ba dole za a duba a gani wanda irin sata ya yayi kamar yadda ya sa ce abin ne a cikin hubusi ko kuma a'a ba hubusi ya saci abin ba idan mutum ya ɗauki kuɗi a aljihu sai an auna an gani kuɗin ya kai rubu dinari yawansa to ya dauki aljihu ba wai ya sa hannu aljihu za a yanke masa ba in ya sa hannu aljihu ba za a yanke ba sai ya fitar daga aljihu to wannan ya fitar shi daga cikin hukusi dole wannan yana daukewa aljihun ya fita waje to wannan an kama an kai gaba alkali za a yanke masa hannu amma yana cikin aljihun wannan ba za a yanke masa ba kuma sannan idan mutum sun zo shago ko wani gida da aka dauki kayan a shago kamar wundan nan mutane biyu ne ɗayan yana miƙawa a waje ɗayan yana karɓa a ciki to an je gaban alƙali alƙali zai duba ya gani in na cikin ne yake miƙawa na wajen yake karɓa to na cikin ne ɓarawo na cikin kaɗai za a yanke wa hannun banda na wajen idan na wajen ne zuro hannunsa cikin na cikin yake bayarwa to saɓanin hankali shari'a na wajen ne ɓarawo na cikin da ya yi da yago ba ɓarawo ba kuma idan ka je kantin ka katar da mutum yana lale kudi yana gyara in dai bai fita kantin ba ba barawa ba ne to ai sai ya fita tukun ya kai inda ya kai sata amma nan ai bai fita ba a cikin da'irar kai sai ya fita da kai wani da kake gaji alaji jiya da yamma ka ta yi ai wala ya ma yawa duk kudin nan kamar su a cakuɗe shi ne nake gyara ma ka ce to san amma laifinka da kai ba izini na da izini na za ka nema ka shigo ta yi ka fita kullum sai ka ce ta yi ka fita sai ka kori iya fita ko makiyayi yana kiwo sai aka ware masa garke guda a garke aka ware kamar guda ashirin ko talatin to ba kowanne ne barawo ba sai alkali ya tambaya in a inda suke kiwo a inda suke hutawa ya ware a nan ya zama barawo ko inda suke shan ruwa a nan ya zama barawo amma ba inda suke shan ruwa ba ba inda suke huta ba kai wannan dabbobin a ina ka koro zo kace anan hanyar na gansu dai suna tafiya ni ma na koro yace to wannan ai batan kai suka yi hada su da yan uwansu wannan ba barawo bane sai inda suke shan ruwa ko kuma inda suke hutawa a nan ne an dauka ya zama barawo fa ba fa wai suna yawo gurin an kwaye su haka shari'a da yawa za a yi a duniya amma je lahira Allah zai saki Allah zai saki ina fata kun fahimta kaga wannan ɗaya bayan ɗaya sai kun gani daki daki daki daki kuma ga abin ya kai a yanke hannu ko bai kai a yanke hannu ba in ya kai a yanke hannu to kuma sai a yanke hannu bisa ga irin tsarin da muka faɗa kaga barawa a gidanka a tsaye da kaga ya gidanka kama ba barawa bane me ya dauka ko kayan gidanka ne kun shanya ya tara guri ɗaya ya ɗaure in dai bai fitar a gidan ba ba barawa bane amma idan ya fitar a gidan to shikenan kuma nan gaba ya zama barawa ko mai ɗaukin kasuwa ba barawa bane wanda zai zo kasuwa ya ga wani burodi ya dauke shi ya ga wani lemo ya dauke shi wannan ba barawo bane ba a lissafa ya barawo sai wanda zai sa hirji a aljihunka ya dau abin da ya wuce rubuyi dinari wannan ya zama barawo kamar yanzu da mangoro ya nuna sai mutum ya je mangoron ka yahu yana ji wannan ba barawo bane eh tun da dai mangoron ka yake ci kurin da Allah daftar da shi inda an ganshi kul ka sake zuwa amma ya je biyu ga mangoron ka gaba ɗaya da niyan ya je ya sayar kuma ya ɗauki ya birgin da mangoron ya zama barawa amma dan wanda zai cira uku hudu ya ci ko albasan ka a gonanka ko kankananka wannan ba barawo ba ne eh kullum dai ya ma ba daidai ba wannan ba za a lissafa sai ya ɗebi abin da ya ɗauka da niyan ya je ya sayar ya wuce rubu dinare ba da niyan ya ci ba ina fata kun fahimta to Allah ya gane da mu to kaji fadau aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah fadau aydiyahuma wayannan kun kama su ga irin yadda muka ga muku sai a yake hannayen su fadau aydiyahuma yaminu kullu minhuma min al-kuyi kamar yadda hadisin annabi ya bayyana mana eh sai a yanke masa hannunsa allazi ka dawo biye rubu dinari abinda za a yanke hannu sai kai rubu'in dinari wa annahu idza ada in ya ƙara yi kuma a yanke kaban hagu min mafsali daga hi kuma nan eh summa yaddu lisra in ya ƙara yi kuma sai hannun hagu in ya ƙara yi kuma summa rajuli yibna sai kaban dama da farkon yi a yanke iya nan in ya ƙara za ta a yanke iya nan in ya ƙara za ta a yanke wannan kaban iya nan in ya ƙara yi a yanke wannan hannun nan gaba ya ƙara yi sai bulala an yanke wannan hannun ba gurin yanka nan ma an yanke ba gurin yanka wannan gaban an yanke nan an yanke ya yi zana nan gaba ɗan kare munafiki ba ya bulala fat fat kai bulala ka ji kai ina za ka kai kai da baka da hannu baka da kafa nan gaba ba inda za ku ƙara yanke masa in ya yi bulala to kaga wanda kuma ka yanke masa kafa biyu tafiyan ma ya iya ne bai da ƙarfin hali ban da hannun kaya gaba zai iya ɗauke ma kaya ba ba ɗaukan kaya ba tafiya amma duk da aka yi sata aka ce to nan gaba sai bulan an hukumi shi ma ya aka yi jaza'an bima kasaba nakalan min Allah Allah ya ce idan ya yi ga yadda za a yi masa Allah ya ce jaza'an wannan fa sakamako ne bima kasaba ai ai ba da zalika yu azuru sai a tsoratar da bima kasaba da abin da ya aikata bima kasaba da abin da ya aikata na kana uquba ne lahu ma gasu mace ne ko namiji abin da suka yi tsururi min Allah daga Allah wallahu wallahu azizun hakim wallahu sana ubangiji azizun mabuwayi galibin ala amri hakimin Allah gwani fi kalki daga cikin halittarsa فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه man taba jama'a duk wanda ya tuba min ba da zulmihi bayan ya zalunci kan nasa raja an targaje ya kuma ya daina sati wa zala amalu ya gyara aikinsa fa inna allaha yatubu ala allah zai karbi tubansa eh inna allaha إن الله غفور inna رحيم allaha shi ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun allah mai yawan jin kai ne sai ta abiri cikin fassarar nan bi haza ma ta kaddama fala ya zada bi tawbati hako ko ya tuba hakkin bani adam bai sare a kansa ba آه.
min alkadai ne yake hannu wa radul mali da mai da dukiya na amma dalla bai na jinsu na hadisin annabi ya bayyana mu annahu in afa anhu kama da rabai amma ka da an masa rangwame kafin a kai ila lima ga gaban alkali to saka da alkadau yanke hannun ya sarya wa alai shabi imamun shabi ma akan haka ya tafi Mm.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير alam ta alam isbamu nabi li tagari da na tabbatar wa wai shin baku ana sani bane ana la Allah madaukakin sarki lahu mulkun samawati Allah bai yake da mallakan saman nan bakwai wal ardi da kasai yu'azibu man yasha'u ta'azibuhu Allah yakan azabtar da wanda ya so ya azabtar da yi wai gafiru liman yasha'u Allah yakan yi gafara ga wanda ya so al-maghfirata lahu ya masa gafara wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah ba mai iko ne akan komai wa minhu ta'azibu yake da iko ya azabtar da bawa wal maghfiratu kuma yake da iko yi wa bawa gafara Mm.
والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موالئه يقولون إن إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce ya aihon rasulu ya kai wannan manzo Allah ya ce al'in da ka gani lil ahadi na alƙawari ne al hururu na halartowa ar rasulu la hadu ga wan- manzon da yake gurin waqatu nuzulul qur'ani yayin da qur'ani yake sauko huwa muhammadun sallallahu alaihi عليه السلام wasallam wa lam yukadi biha Allah baya magana da annabi sai da haka ya aihon rasul illa fi mawri aini sai a gurare guda biyu haza wannan wa ma ya fi surati da wanda zai zuwa wani sura gurare biyu Allah ya kira da haka ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo la yuhzinka Allah ya ce ka daina bari yana sa ka taba zuciya ai sana aikin allazina yusariuna bil kubri wanda suke rige rige cikin afkawa ga kafirci ya ka'una bi suna afkawa bi suratin da gaggawa ya zaruna suna bayyana ila wajadu farsatan yayin da suka samu sarari shine guri shine farsatan wannan bayanin da zina kalu da wanda suke cewa amanna biya huwayin sun ba da gaskiya da bakunansu da alzinatihim da harinansu muta'allaqun ne bi qalu walam tumin qulubu amma ba zuciyarsu bata ba da gaskiya ba wa humul munafiquna su ne munafiqai za ga baki su ce sun ba da gaskiya amma zuciya ba su ba da gaskiya ba to kaji yadda suke yi wa min alladhina hadu da wanda suke yahudawa qauma mutane sama'una lil kadhib suna sauraron qur'ani ji amma ba na gaskiya ba alladhi ibtara ibtaratuhu abarun abinda wato fadansu suka kago musu sima'ul quburi ji na karba sama'una ninka suna ji li qaumin ga wasu mutanen li ajali qaumin akarin dalilin wasu mutanen daban min yahudi na yahudawa lam yatuka wanda su ba su zo su suna zuwa su ji dan su kai yahudawa yan uwansu wahum ahlu kaibar mutanen kaibar ne zana fihi muhsina wani musana musana ne guda biyu suka yi zina fa kare hurajan ba sai suka iya jefe su fa ba a zo ƙureza liyas ala nabi sai suka yi gabani ƙureza a tambayi annabi sallallahu alaihi an hukumi ma ga hukuncin su Allah ya ce yuhari wani da kalima suna ringidar da kalma allabi zai taura da wanda yake a taura ka ayatar rajam kaman ayar rajam min ba da mawuyi bayan Allah ya ajiye ta a gudunta allabi wa rahullahu alaiha wanda Allah ya ajiye ta yabda nuna suna canja ta ya na suna faɗa liman arsalu ga wanda suka aika suka zo gunsu ya za su ce da su inutitum inutitum hadha fa khuzuhu wa in lam tutahu fahzaru in utitum hadha duk lokacin da muka ba ku hukuncin mu al hukumar mu arabi kaga wannan hukuncin da suka ringidar al jildu bulala abtakum bi mun ba ku abtakum bi in annabi ya ba ku fatawa da bulala fa khuzuhu ku rike magana fa ku bado ku karba wa in lam tudu in annabi bai ce muku bulala ba bal abtakum bi kilabi ya baku sabanin bulala fa azaro ku kiyaye an daga balo kar ku karba gun su kuma sun san alhali musu ni da musa nan nan rajamu ne amma kurin wannan makirci ne na yahudawa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a walam wa man yuridillahu wai duk wanda Allah yake ne fitnatu Allah zai bar da shi idan Allah ya yi ne zai bar da bawa falam tabligu lahu min Allah shi ai ba abin da zai iya mallaka gun Allah min da ya ba zai iya ijewa ba shi Allah yana zai bawa azaba dole bawa da kansa zai zo gun da Allah zai masa azaba ulaika ulaika allazina lam yuridillahu an yudahira qulubahum ulaika wa'annan wanda muke ba ku labari allazina sune wa'anda ba lam yuridillahu Allah baya nufi an yudahira qulub baya nufin ba Allah ya tsarkake zuciyarsu ba min al-kubra da kafirci walau aradu da Allah yana nufin zai tsarkake zuciyarsu la kana ai da sun kasance sun yi imani lahum lahum fi dunya kizim wa lahum fil akhirati azabun azim lahum fi dunya su ya kasance a nan zaman su na duniya kizim sun tabe zallan sun kafkan da bil fariyati da kunyatarwa wal jizati da dora musu haraji wa lahum fil akhirati kun gani a lahira abin da Allah zai musu to azabun azima akwai fa azaba mai girma za tana tunkarar su fa a lahira sama'una lil kazibi akalu da lisuhut ai hum su dinnan sama'una lil kazibi suna sauraron qur'ani sauraro ba na gaskiya ba akalu na lisuhut kuma suna cin rashawa shine cin hanci biran milai wasu kune ai al-haram karar shi kamar rashawa fa in ja'uka fa hakum bainahum aw arid anhum in jawo ka idan sun zo gurin gari ta kuma bayyana dan kai hukunci tsakanin su fa hukum to Allah yake kai hukunci bayyana hum tsakanin su aw arid an ko ka kawai da kai ka kyale su a za ta kai riba da zabi ne mansubu wanda an nasance da bi kauli da fadan sa wa an hukum bayyana hum ai fa yajmul hukuma ya wajaba ai hukuncin bayyana hum tsakanin su idza tarafu ilaina yayin da suka dauko kara suka kawo gare mu wa huwa asawu qawli shafi wannan yine mafi ingancin fadan shafi falau da rabau ilaina da za su ɗau ƙara su kamana ma musulmin tare da musulmi wajaba ijma ya wajaba ga ijma'in malamai wa in turid anhum falan yadurruka shay'a wa in turid anhum idan ma ka kawo da kai ka kyale sai annabin Allah falam yadurruka shay'a ba za su iya cutar da kai da komai ba wa in hakamta fakum bainahum bil qist wa in hakamta in kuma za ka yi hukuncin tsakaninsu bainahum tsakaninsu to ba a kuma kai hukunci annabin Allah bainahum tsakankanin su bilkisu da adalci inna Allah inna allaha yuhibbul inna muqsitin Allah domin shi Allah madaukakin sarki yuhibbu yana kyakkyawan sakayya almuqsidina da wanda yake yin adalci Allah yana kyakkyawan sakayya inda mutum zai adalci to lalle fa Allah zai masa kyakkyawan sakayya al'adalina ga masu yin adalci shi kuma a hukunci ayyusibun Allah zai ba su lada babba Mm.
وكيف يهكمونك وعندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك kai bai haki ba wai yaya ma za su dau hukunci su kawo maka ne wa inda huma tauraita Allah ya ce alhali a gunsu ba akwai littafin a taura ba fiya a cikin a taura dina hukumar Allah hukuncin Allah ne bin rajama jiba izbabu ne tajibu na ban mamaki lam yaqis lam yaqsidu bi zalika ai ba wai suna nan ma'rifatu laki ba wai suna nan gaskiya ne da wannan ba, bal ma huwa ahwan alaihim suna neman abin da ya fi sauki ne ba wai gaskiya suke nema ba neman sauki suke yi sun ma ya tawallawana ai daga baya kuma suka ji mata yi zuwa suka bajire an hukumi ga gabarin hukuncin naka bin rajima na jifa ala muwafaqatu wanda ya dace likita bin ga littafin suna taura min ba da zalika taki bayan wannan hukunci da kai musu wa ma ulaika bil mu'minin وما أولئك wa ma بالمؤمنين ulaika Allah yake wayannan fa ba mu'mine bane ai da mu'mine ne za su yarda da abin da yake littafin su ko kuma da suka zo ka musu magana za su yarda da abin da yake littafin su tunda ba su yarda da abin da yake littafin su ba kuma an zo an musu hukunci ba su yarda da abin da yake alqur'ani ba to ma ulaika bil mu'minina wayannan ba mu'mine bane inji Allah إنا أنزلنا التورية فيها هدى ونور inna mu ne inji Allah an zalla taura da Allah ce mu muka sauke a taura imana ai Allah ya ce mu- masukan li bayanin faralin taura ce saboda wannan bayani ne da zai jawo falalan a taura wa anna ha kitabun azim kuma yi a taura littafi ne babba kullu hudan dukkaninsa shirya ne shi za ka ce fiya hudan wa nuran a cikin a taura akwai shirya liman arada hidayatu ga wanda yake nufin shirya wa ma man arada Allah shi kawatu amma wanda Allah yake yi da rai da ba tare da shi fala tambahu tauratu a taura ba za ta amfane shi ba wala gairi ya ko wani zai yasa shehu busir ya gaya mana wa idza dalat uqulu alaykum فماذا تقولون نسهاء وإذا لم تقول ويا إن ده هنقول سوك بتا عليكم نكو كما عليكم نكو على منين على نكو على إن على علم to yayin da hankali ya riga ya bata ga sani fa ma za ta wasa wai masu nasiya ne za su faɗa ne shi ilimi ne hankalinsa ya bata to masu nasiya me za su ce ababen da za a ce dama da ilimin ne za a dawo da hankalin to ilimin kansa ne hankalin sai bata wani shi ko me zai faɗa nan babu al'amari kuma ya riga ya bata to ka ji dalili kenan wa nuran da ka faɗa fil kalami isti'ara ne musriyatin a bayyane ai hazu shabahat al ahkamu yanda aka kwatanta wannan hukunce hukunce bi nuri da haske bi jamil itidai ga dukkanin shari'a fi kulli wa sa'ar kuma aka yi isti'ara izul mushabbahu biye ne mishi ga wanda aka kamanta da shi waye yayin da uridu nura bil hakam ake nufin hasken nan da hukunci wal marad bil huda abinda ake nufi da huda din nan a toyi da ɗayan tala ne a cikin ataura hudan wa nura Mhm.
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون ولا أبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس to واخشون Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace ya kun biyin nabiyuna annabawa sun yi hukunci da taura min bani isra'ila daga bani isra'ilawa allazina aslamu in qadu lillahi su ne waɗanda suka jawo zuwa ga Allah tsakanin annabi Musa da annabi Isa da annabawan da suke tsakani da taura suka yi hukunci wayannan gaba ɗayan su da taura suka yi hukunci tsakanin annabi Musa da annabi Isa malamai sun ce shekara dubu da ɗari bakwai ne to yi ne manyan annabawa duk da yi a yin ƙaru asalin wai ba sun musulunta ba ne sun miƙa wuya ne dama annabawa a kowane kurin wanda suka miƙa wa Allah wuya kamar alama ne na bayyana matsayinsu lillazina hadu ga wanda suka samu shirya war rabbaniyuna da malama minu daga cikin su wal ahbaru da manya manyan malaman yahudawa al fuqaha bima aibi bi sabab alladhi isu bazu dalilin abin da suka kiyayo in zaudahu suka ajiye da a in sa ba Allah ya kiyaye musu iyahu a gare su min kitabullahi daga littafin Allah an yau dilu ba su canja ba wa kanu alaihi shuhada wayannan suna masu ba da hira annahu hakun cewa taura gaskiya ne fala ta kashe wannan ta ku daina jiya tsoron mutane ai wala yahudiya ko yahudawa fi izhari ma inda kun ku bayyana abin da yake gare ku min nati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku dinga bayyana abin da yake gare ku na kamannin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam warrajamu da ayan jifa wa gairihi ma da wani ku daina tsoron mutane wa gaishe wani Allah yake ku ji tsoron na biki timani dangane da boyewar wala dai taro bi ayati ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا wala dai taro Allah yake sai saboda loku daina canja bi ayati ayoyi na samanan kalila saboda tamani dan kadan mina duniya na duniya ta ku zo na wanda za ku rike alaki timani bisa ga boye ta mhm.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah ya ce wa mallam ya kun duk wanda bai hukunci ba fa bima anzalallahu da abin da Allah ya sauka na dangane da taura fa ulaika wayannan humul kafirun Allah ya ce sune jumlan kafiran bayi mhm.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف واللبن باللبن والسن بالسن والجروح قصاص to Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan dalilin da yasa aka faɗi wannan nazarai ta so ga nabi quraiza bani quraiza da bani narira wa kana alwahid min bani narir idan ga tala wahid min quraiza idan ɗaya daga cikin bani narira ya kai daga bani quraiza ada ilayhim nisfu diyati sai su bada rabin diya wa idan ga tala alwahid min quraiza idan an kai ɗaya daga bani quraiza waye da bin bane na rar adda ilayya madiyata sai ya biya diya gaba da ya kame da ta fa gayyaru hukuman lahi sai suka jirkita hukuncin Allah allazi anzalahu fi tawrat wanda Allah ya saukar a taura wa kullu ayatin da kowace aya waradat wanda ta zo fil kufar a kafirai e tajirru bi zailiya wanda take jan gezanta ala asatul mu'minina gezar ayan tana ja har zuwa ga masu saba wa Allah na mu'mine ko yanzu wanda ya hukunci ba da gaskiya ba da abin da Allah ya sauke ya ki wannan kafiri ne na yanzu ma gezar ayin tana biye da ita to ja mana ayin na yanzu ka taba na وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص ka taba na Allah ya ce mun wajabta alaihim a gare su fiya cikin attaura mu ma kuma a Qur'anin haka yake annan nafsa bin nafsi duk wanda ya kai mai rai a kashe shi idan ka tara yayin da ya kai in dai ka kai mai rai to a kai mai ran kuma sai a duba a gani kisan ta wace siga idan kana mutum yana ba mutum giya yana sha har ya mutu ba wai giyan za a dura masa ya mutu ba a kama kurin a sare wuyansa idan musulmi na musulmi luwadi yana wa- mutum yana mutum luwadi a luwadin ya kashe shi to kar a ce shi ma za a masa luwadin ya mutu kurin a sare wuyansa kaga hanya mafi sauki idan wani ya ba wani guba ya sha dabi yana ya sai ya mutu to kar ku ce yi ma sai kun dura masa dabi a kurin ku sare wuyarsa ga layukan da ake yi masu sauki ina fata kun fahimta yawwa tunda dai kisan ake bukata to ba sai an bi wannan layin da ya aikata ba Allah ya gane da mu eh in mutum ya kai mai rai sai a kashe shi idza qatala wal aina tabqa bil aini idan mutum ya kwakule wa mutum idanu to sai a kwakule masa idanu amma wancan kisa na farko a gani in a inda kuskure ne wani ya kai wani to yi kenan yan uwansa sai a biya diya diya za a aika masa ko bayan ya sayi kuyan ga yayanta in babu yau a zaman wata watanni biyu kuma sai ya biya diya amma kisan ganganci da mutum ya kai da gangan to yi ma a kashe shi sai dai yan uwan nasa suka ce mu ba mu yarda a kai wane ba muna so a ba mu diya to wannan yan uwansa ne suka nemi diya to yi kenan wannan sai a fasa kai yin sai a ba da diya amma idan yan uwansa sun nemi jininsa dan qur'ani ya ce wa man qutila mazaluman ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا to haka Allah ya faɗa duk wanda aka yi dan uwansa da kusa da in aka yi wa man qutila mazaluman wanda aka yi dan uwansa da zalim faqad ja'alna li waliyyi sallana yan uwansa waliyansa su suke da iko a kansa fala yusrif amma kada sai barna wajen kisa yadda aka faɗa a daidai shari'a sai a bi annafsu bin nafsi ko wannan da aka ji annafsu bin nafsi idan musulmi kai ya kafiri to gaskiya ba za a kashe musulmi ba sai dai musulmin ya biya diyan kafirin kuma idan musulmi idan ɗa ya kashe bawa ba za a kashe ɗan ba sai dai ɗan ya biya diya idan mace ne in ba kisan gilla aka yi mata ba diya za a biya in kisan gilla ne to wannan kuma sai an yi kisasi ina fata kun fahimta annafsu bil nafsi wal aina bil aini idan mutum ya kwakule wa mutum idanu a kwakule masa idanu shi kuma idanun yana fanne guda biyu idan diya za a biya wani ido guda ɗaya an mutum an kwakule masa raƙumi hamsin ne ido biyu raƙumi ɗari ne idan kuma an kwakule ma ido ɗaya ka je gaba alƙali ya kawo jiran kai da ido na biyu ya kwakule min ɗaya zama ne na gaba akwai zuriya a bayana yana da zuriya a bayansa kar yara na su ce an kwakule idanun babanku an ba babanku kuɗi ya karɓa saboda haka ala za ta malam da kake so an ce a kwakule masa ido shi nake so ni ma kaga yanzu da ido na ɗaya tunda ina gani yadda za a mun a yi masa hima zai gani shi kenan alƙali abin duk mai sauki ne ba wahala sai ce to kai ka ji abin da aka faɗa za a kwakule maka ido tunda ka kwakule masa ranka dai ina neman ahuwa raƙumi hamsin diya zan biya miliyan goma a ce a bai yadda ba yana da baya kana da baya to da haka za a kwakwale maka ido ina a ja nemo likita sai likita ya zo shi ke daga likita ya zai ce yi wa nan allura daga yi allura sai alkali ya ce kawo cokali ba wahala yi daga an sa cokali ya tsin ya ga kwan sai a fito da ido an gama cokali gudu yanzu kwakule ido ba wahala yi daga an sa cokali an ya kulan zai fito to a masa allura wannan jijiya jijiyan kuma sai a yanke daga an yanke sai a yi allura kar ya kumbura sai a ɗan mayar ciki za a ce to za a sa ma na akuya kana so sai ka je kai da likita mu anan mun gama in likita zai sa ma na akuya in an tashi sai ka je ka ta da likita in kuma kai ma za ka bari irin nasa shi kenan kai kuma sai ka bayi shawara ka ce dan uwa abin da nake so ka dai kar ka sa na akuya ba ka gani ba ban sa ba a zan ji a sa to mu je a sa mana tare a ni ma na tsaya mu je a sa ba ku son zama dan uwa eh in kun tashi sai ka je gun likita ya sa musu in aka ce a'a yanzu idan akwai ba za a samu wai shi wannan wanda a kwakule don da a kwakule sun zama aboki nan gaba za a ga guri ɗaya za su dinga fira amma da ba kwakule masa ido ba zai yadda ba ba zai yadda ba daga nan sai su ce to tun da yake haka ne in mun taya kasuwa mu tafi gida shi ma wannan ba zai bar shi ba yi tana zuwa malam shi kenan sai ka raka yi gidansa ku dan yi jin ka dan ku da ta ni ma zan dauko abinci mu zo mu ci yau akwai dan uwana da ya fice ga mai ido ɗaya na mai ido ɗaya ya ya zama dan uwa an ta ya garin kun za a faɗa wani mai ido ɗaya ce abokin nan na ku shi shi ke nan gaba za ga ba gaba an zauna lafiya an kwakule an kwakule amma idan aka kwakule maka ya cire ma ido aka biya diya to magana aka yi wasa ba zai kare ba amma kuma diyar a yanzu kuma an ka duba ka gani kuɗin akwai rufin asiri dan da za a biya ka yadda shari'a ya nuna miliyan goma za a baka tun da raƙumin ya yi tsada yanzu zan tambaye ka da kwakule da miliyan goma wanne ya kafa kyau a nan garin da ya gana da miliyan goma ai ka kai mai kuɗi ko ka kai mai kuɗi in ka ga dama sai ka dan sai motocinka guda uku yayi ka dan bude shagonka ana ma kasuwanci ka je haɗe da ka bude gidan bulo sai ka sa na mai ido ɗaya sai ka bana lafiya eh amma za ka samu rufin asiri amma dai ina karkara ne nan ne ba birni ba abin da aka yi masa amaka abin da ya ma amaka kuma mai ido ɗayan da sharaɗi fa in ka kuskura ka kwakulewa mai ido ɗaya ɗaya yi ba ɗayan abu yake raƙumi ɗari za ka fa in dai mai ido ɗaya ne aka kwakule masa ido ɗaya aka fitar masa da ɗaya to yi ɗayan nasa ido biyu yake kuma bai fita ba idan da kada ce shi malam sai idan ya zama baya gani in baya gani shi ma raƙumi a musulmi ko da idan yana jikin tun da baya gani to raƙumi a musulmi dama ganin ne amfanin baya gani ina fata kun fahimta shine aka ce wal aina bil aini na'am walan fa bilan fi waluzna biluzni wa sinna bi sinni wal juruha qisas wal anfa bil anfi idan mutum yanke ba tukunya hanci wannan shine anfa nan tukunyar hanci nan kuma mari ne digirgirin hanci eh nan to da nan tukunyar hanci kit aka yanki sai hanci kan hanci ana yanki ko da rami za ga ya tafi ba shi ne to wannan raƙumi ɗari za a biya ka in ga dama za ka iya zuwa gun makera a ji a sawa tukunyan hanci na zinari haka za ga yana kyalle sai a kera a sa an ko mutum yanke ma tukunya hanci aka je gaban alkali alkali ya ce to an ba ka zaɓi yaya kake gani diya za a biya ka raƙumi ɗari tunda yanzu raƙumi ɗarin zai kai miliyan ashirin ko kuma a yanke masa tukunya hanci ya ce ranka ya daɗe in da haɗe da kake zaune ko a guru ka ce ranka daɗe muna cikin haulayi ba mutuntunu ya yi yawa in dai zan je likita su ɗan mun wani dabara a ɗan tattoye yawan a biya mu miliyan ashirin dina amma idan ka dawo ba can bane nan garin ne ka zo ka zauna shi da danginsa kai da danginka alƙali ya ce to ku je rana ya ce ku dawo dai za mu yi tunani amma shi yana ɗaure fa sai ka zo ku tare dangin ku aro jama'a a biya wati a kuwa ne kinga ni kam jina wallahi rari wurin samari sai na ciro nan kazane na wurin miliyan fin disali kaza ni yan dera wajen kin ganji da kaye kamji na dera kamji a biyaru a yawa ne wane bi da man zuwa abi yayi kin ganin kangala an lila man moyi ayoyi wow kuma wale ne kin ganji kamji na abi yayi kam kamji kullo aro kin gando bula uyi ya lira yawan jikiri kenan amma da man dumo ya bu ya bula an yi na miya an diya manga kwarai ako karamin doya kinja kam jana ako duniya rawar wurin dare buwa ta ne manga an diya kwarai zari an diya wallahi ai ko di wurin diyan an durawa mana ya kwalhana ai ina yoya yani yoyi wa wale ya yani yoyi wa wale ya kin yanzu kuma wa kam ja ba ni a dai wale aula mana ala koyi na mena birazinin andiriya nan ne wurin moye kinga karamin da ya kama gazan gai kanadi wala kanadi ya wawo a an da tandiya ta man kabban da nafsin da nono wa zai rigan kanadi ne leno bari ma wa zai kamja kamja umma ti ma wulluko lengo ya ne gwar rawulo yi wanda ke sa wurin jiwa ya ni bar a bi mana mana ya dari ya zai gawa mana gari ya ne an ya ne ari na ala wuje mana gari ya liya kinga yanzu za ku ma wa kamja a anin gaina me anin gudu ya ce ifanja a ti kan guwa ni ba kan guwa na kazan ne ba wallahi shi ke na sai a je kotu alƙali yana magana man gara sun taru to kowa yana karkarwa baki kafin a tambaye shi ba suna kallon dan uwansu alƙali ya zai ce to kun je kun dawo ranka dade mun dawo yaya kuka shawara yan wana sun gaya min duk mun yi shawara duka ranka dade biya yanke masa hanci din a yanke din su yan uwan gaye suka ce ko kai ne kace sai ce yan wana ne suka ce alƙali ya ce kai a kira yan uwan nasa su zo kai ne ka faɗa ko su ne yan wana ne ni wani an galba ni a riyarin joriya ni ma wullin wulle ta ne rari ne yanzu wani a kwarmi yan wana so mai nana zan an dinga na shawara miyo eh baba da tijo bai kace ranka ya dade muna da dangi da yawa ba hausa muna da dangi amma abin da muke gani a yanke masa hanci ranka ya dade dan shi ne zai sa mu zauna lafiya nan gaba ko a wani tayya ma ma yi da shi za mu zauna lafiya to shi kenan bari yanzu za a gama yi a ji a kira wa likita maza likita zai zai allura nan dan da nan sai a ce ina furfito a daure hannun ta baya kuma ka zalabu a ɗaure jikin kai kar kai motsi ba sai a yanke ma guri da yawa kar kai motsi a ji a auna zai a auna wancan ɗin daga nan zuwa nan a ji a auna yi ma auna in wancan dogo ne a ɗan rage mitan kaɗan in wannan gajere shi gare ka zan ba wani bisimila za ka yi ba wani dabba za ka yanka ba eh kaf sai a rike akwai alƙali yana duba kat za a ɗauke yayi yayi a ji alhamdulillah alƙali sai ya allura sai maza wannan gutun hancin da aka yanke sai a sa masa allura shi yana to a tafi da su asibiti an je sai a gyara shi kenan ga hancin sana gaban alƙali shi ko naman jikin hancin ko hancin wani ka ɗaura ba zai yi ba maza daga an gama sai a ce to ku dangin ku alƙali ya sallame ku ku koma ku koma ku koma ku koma shi ke da zai zai yana zai hazi a sayar na kin yanzu huwun jiyan kam gina tara kore ko ne tara huwun jiyan fa kam gina kin gina abe yawa ne kam gina Allah Allah kam gina ba ni rumi kan diga nan gaba wa shi ke nan daga nan sai a musu allura alƙali ya kira sai ce to nan gaba ba gaba tsakanin ku kun ga an yanka hancinka an yanka naka ba fa dan uwanka a garin mai yankekin hanci sai yi kana kawo masa ziyara yana kawo maka ziyara kun zama ɗaya kun daga yau kar mu ƙara jin wani magana eh sai a sa ƴan sanda an masa allura an gama shi kenan sai a sa sa mota a ce ka kuɗin mota za a raka ku ana raka su kofar mai gari za a kai su a taro mutane to muka ji wani yayi mummunan magana a garin nan ko zagi ko wani abu za mu bar security mu ana nan magana na mu da ko ne kowa ya sa hannu ƴan uwansa wannan sun sa abinda Allah ya faɗa maka yi a zauna lafiya Eh, mai gari ka gaya musu mai gari bila mai magana to ga alƙali ya ba da takarda na shaida in an yi wani abu a garin nan za mu dawo an san baban kowa an san kowa wannan da sunansa kai ga hidda da yau alƙali ya ce ya ga wani ya yi wani abu ko mummunan magana to ana nan kuma sai alƙalin a cikin kuɗin da aka bayar wayancan da za su sallama sai an ba da wani kuɗi kwana biyu ku kuma 'yan sanda za su zuwa babar su koma bila ma ba wani abu ko a ran kai ne babu in aka yi kamar sati kuma sai su dawo ta ce bila ma yaya gari ba wani abu ko a babu shi kenan sai a zauna lafiya shi ne wani an bagil amsi gaba kaɗan
واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص yanzu kuma idan kunne ne na mutum wani ya yanka to in an yadda za a biya diya raƙumi hamsin in an ji kuma wanda zuni yi ma kama kunnensa a yanka wasin na bisin idan mutum ya karya watan haƙori haƙori ya karya ƙaral to yi ma wannan sai an yi masa kisasi eh ran kai da ya kai an karya haƙorinsa ba zai yi ba ya karya dan wani haƙori shi a bari da haƙori ba zai yi ba dole za a je allura daga an yi allura likita ya san yadda zai yi amma fa ba kama cire ba fa karyawa za a yi shi cirewa daban da zarewa masa haƙorin ya yi zarewa za a yi kurin daga an yi allura aka yi haka sai a ɗan nemi wannan abin ina irin betin nan wanda ake buga noti a gara daga an yi tak shi yana kan ya ƙarshe sai a ce ungo rabi yana jikin dadahin rabi yana hannu sai ungo riƙe haƙorinka sai a yi allura in yi allura ba zai kumbura ba gurin amma zai dan yi dim haka ba zai ji daɗin buɗe baki ba amma idan zarewa yi to yake na sai a allura in yi allura sai a je likita hima ya zare in ba zarewa ya karyewa ya sai a karya in kuma an yi kowane haƙori ɗaya diyan sa raƙumi biyar Eh, in za a bar kowane raƙumi ɗaya dubu ɗari biyu to kaga miliyan ɗaya ne miliyan ɗaya ne da haƙori ɗaya raƙumi biyar ne diyansa ko a karya yadda ya karya kuma idan ka da jagorin mutum ya yi baki zai zare ba a matsayin kakarya yake shi ne Allah ya ce in haƙori ne ga yadda za a yi masa wani juruwa amma raununuka ne sauran raununuka na jiki to nan kuma abin da alƙali ya gani shi zai yi alƙisasu sai ya yi sa kai ya ta tasbiya idza amkana in zai yi kada yadi kaman hannu wa rijli ko kafa wa zakari ko zakari wa nahu zalika wa ma la yumkinu fi hukumatu da abin da hukuma baya iya hukunci wa hadala wa hadala hakamu wayan kataba alaihim ko da su yahudawa Allah ya wajabtawa fa huwa muqarran bi shari'ina mu ma shari'a mu matabaci ne faman tasaddaqa bihi amma فمن تصدق به فهو كفارة ai له ko da haka wani da wani zai kwakule masa ido an ja gaban alƙali aka ci alƙafa ta malam alƙali ba da yawara wani an kwakule ma ido za a biya ka raƙumi hamsin ne ko kuma a'a za a kwakule masa ido sai ranka ya dade ba na buƙatar raƙumi hamsin ɗin kuma ba na buƙatar a kwakule masa ido ne manufa wallahi na bar masa wallahi na bar masa ba komai wannan Allah ne ɗora mu in an kwakule masa ma ai nawan ba zai zama ba kwakule ba ko an masa ma abin da nake ji a jikina ba zai hana ni ji ba ranka ya dade na bar dan Allah na bari na yadda Allah ne ya ɗora mu Allah ya ce to duk laifin da kai ni kuma na yafe maka dan laifin da ka san kamun tun da dan ni ka bari to Allah ya ce ni ko na yafe maka na yafe maka sai a duba abu wanne ne yafi kyau Mm, wannan kenan na biyu kuma hancin sa aka yanki an je za a ɗora wuka ka ce a tsaya ran kai dade ya ce yaya raƙumi kake so ɗari a baka tun da tukun ya hanci ne a raƙumi ɗari da ake magana na bari to a yanka masa kace wallahi bana bukata wannan bana bukata da yanke wanda za a masa bana bukata raƙumi ko bana bukata ba ne ni na bar wa Allah na yafe masa wani abin da ya min na yafe bana bukata yanke hancinsa a bar masa hancinsa ko bana bukata ya biya raƙumi na bari Allah ya ce to in kai wannan danni ni kuma duk laifin da kaman Allah ya ce na yafe maka na uku ko malam an ji an ɗora kunnen sa wuka ya yanke ma ɗera ya kai ta kara yanke masa ya ya haka ka ce wala ina bari to kuɗi za a biya ka na raƙumi ka ce a ran kai da ne na yafi ba ka ba gane ka yafe ba ya ce wala ina bari ba na so a yanke masa kunnen sa a bari a matsayin Allah ya ɗora mu to ai ya ma laifi ya ce na yafe ya ji da nan Allah Allah ya yafe masa amma abin da ni ya min na yafe masa to huwa kafaratul lalace duk abin da kai bane ko na yafe maka an ɗauki guduma za a buga haƙorin a karya ka ce a'a a bar masa haƙorinsa haƙori sai kai an karya ma ka ce ba komai na na bar wa Allah to a biya ka raƙumi biyar ka ce a'a wallahi na yafi saboda Allah na bari ya je ya tuba tsakaninka da Allah Allah ya ce duk laifin da kai min ni kuma na yafe maka to kaji ne ja ayan majina faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratun la kuma ta sadaka bi duk wanda ya ce ya yafi ya sadaka bilkisasi da wannan sakayya da za a yi masa bi an amkana kuma alhali ga an ba shi dama min nafsi da kansa huwa kafaran lau wannan zai zama kafara gare lama a tawo ga abin da ya aikata ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Allah ya ce wa man lam yahkum jama'a kun ga duk wanda bai hukunci ba bima anzala Allah da abin da Allah ya saukar bil qisasi cikin sakayya wa ghairihi da wannan safa ulaika Allah ya ce wa'annan هم ظالمون سنة جملة الظالمون باي وكفينا وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wakafaina Allah ya ce mun bibi adbana ala asarihim ga gurabansu annabi na guraban annabawa mun bibiye su da bi Isa ibn Maryama annabi Isa dan na Maryama musaddiqan mai gaskatawa ne lima bayne dai abin da nake nan gaba gare min at-taurata na dangane da at-taura wa atainahu وآتيناه الإنزل فيه هدى ونور wa atainahu Allah ya ce mu ne muka baiwa annabi Isa dan na Maryama al-injila fi kaga daga cikin alinjilan nan hudan akwai shirya minar dalali daga barin bata wa nuran haske ne bayanin liya kami yana mana bayani na hukunce hukunce mhm.
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة wa للمتقين musaddiqan shi kuma at-taura yana gaskata lima linjila yana gaskata lima bayna dai abin da ke nan gaba gare shi min at-taura na at-taura ai lama fiya abin da ke cikin sa min al-akami na hukunce hukunce wa hudan kuma abin da yake cikin al-linjila shari'a ne wa mau'izatan da wa'azi lil muttaqina ga wanda yazo da ta Allah mhm.
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله wa فيه kulna sai muka ce da su wal ya kun kuyi hukunci mana ya ahlul injil ya kuma zawal injila bima anzala Allah fi da abin da Allah ya saukar min al akami na hukumce hukumce wa zikrati bin nasami ana karanta da fata ya kuma wa bi kasar inda kisra ne na lami adabi ne alama mulin na wanda ya aikata atena wani abin da muka aikata mhm.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ومن الفاسقون lam yakun jama'a duk wanda bai hukunci ba bima anzala Allah da abin da Allah ya saukar na dangane da linjila fa ulaika Allah ya ce wa inna hum fasiquna sune jumlan fasikan bai kariduna an da'ati وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه Allah ya ce wa anzalna ilayka mu ne muka saukar da alqur'ani a gare ka ya annabi Muhammad ya Muhammad alkitab alqur'ani littafin alqur'ani bil haqi wato yayi ta'allaki da gaskiya muta'allaqun ne bi anzalana musaddiqan lima bayna yana gaskata abin da yake nan gaba gare qablahu gabanin sa min alkitabi na littafi wa muhaiminan alai kuma shi qur'ani mai bada shaida ne wal kitabi ma'ana alkutubu فحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق فاكم بينهم kai hukunci tsakankanin su bain ahlil kitabi idza tarafahu ilayka yayin da suka dauko ƙara suka kawo gare ka bima anzalallahu ilayka da abin da Allah ya saukar gare ka na alqur'ani wala tattabi ahwahum ka daina biya wa soye-soyen zuciyarsu adilan wanda ya bauɗe amma ja ka min alhaqi da abin da Allah ya zo ma da shi na gaskiya لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا kullum ga kowanne al'umma ja'alna minkum ayyuhal umam ya ku al'umma ji Allah ya ce mun sanya muku shiratan kowace al'umma da tasa shari'a wa min haja da tafarki dariqan wariyan tafarki mabayani fi dini addini yamshuna alai wanda za ta fa kai walau sha Allah ولو شاء الله لجعلكم لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات Allah madaukakin sarki yace walau sha Allah da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida wallahi da Allah ya sanya ku al'umma guda daya ala shari'atin wahida kan shari'a guda daya walakin sai dai farqanakum Allah ya ce mu ne muka rarraba ku farka rarrabawa liyabluwakum dan mujarrabe ku liyaktabirakum dan mujarrabe ku fi ma atekum cikin abin da muka baku min shara'i na shar'o'i almuktalifatu wanda suka saba liyan zura almuti'u minkum domin mu ga a cikin ku suwaye ne masu yi wa Allah da wal afi da masu saba wa Allah Mhm.
fastabiqul khairat Allah ya ce tunda muka yi muku haka kwasta bi gulkara ku yi rige rige fa ku yi rige rige alkhairatu ku yadda alkhairi sare ku yi gaggawa ilaiha zuwa gare ta Mhm.
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Ilallahi zuwa ga sarki Allah ne marji kuma koman ku take jami'an baki da bilbasi idan an tayi kwata yin iyama Allah ya jefa wa nabi kuma za mu ba ku labari wa yunabbi'u kuma Allah zai ba ku labari bima kuntum da abin da ko kasance fi daga cikin za tafsali wanda kuke sabawa min amra dini na lamarin addini wa yajziya kullum minhum bi amalikum wani mutum kuma sai a saka masa da abin da ya aikata to za mu tsaya nan ku sabu talati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha daya Allah ya kara mana imani da ikhlasi a karantun fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli hali bismillah da kulwa kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a fatiha kafa bakwai kowa yi ne ya sa bukatar sana da kai naku da namu Allah ya biya mana lila ta kafa uku uku dukan fitintunu Allah ya kare mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a haɗu da fatiha da salatul fati اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع ورزق لا يخسر وحياة وعليم وانصرنا على كل مولود سلام من المزاج